الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم العليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي kuma da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da saduwa a wannan safiya ta litinin yau muna shida ga watan ramadan bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama shekara 1447 wanda ya dace da 23 ga watan biyu miladiya 2026 ci gaba da karatun wani tafsirin alkur'ani mai girma daga nan masallacin miyati da ke wannan unguwa bolari a nan cikin garin gombe fadar jihar gombe muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wannan gari namu albarka ya ba mu lafiya da zaman lafiya da sauran dukkanin garurukanmu musamman arewacin najeriya jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya muna cikin aya ta goma sha ɗaya aran ya karanta aya ta sha ɗaya da sha biyu yau zai sake karanta su sai mu ci gaba insha Allahu kafin nan akwai tambayoyi jiya da kwamanda ya tura mini ya mika min kai na ma sha'afin ma ban ma gansu ba yanzu amma zan karanta guda biyu ɗaya tambaya ne ɗaya kuma tana cewa Uh, suna zaune a gidan haya kamar su biyu ne a gidan to matar da suke tare a gidan abokiyar zama ta na haya kenan uh, kamar ba ta jin daɗin zama da ita ta sa ta a gaba tana roƙon a taya ta da addu'a Allah ya shirye ta ya zaunar da mu lafiya to a mata addu'a Allah ta'ala ya shirye da ita idan har haka ɗin ne to Allah ya shirye ta da mu gaba daya sannan kuma duk wanda yake gidan haya Allah raba shi da haya kowa Allah ya hore masa yadda zai mallaki nashi bi rahmatika ya arhamar rahimin sai wannan kuma tambaya ne take cewar ni ne ina fama da ciwon asma Allah ya bata lafiya ita ce tana fama da ciwon asma bayan ta yi sahur sai ciwon ya tashi sai ta yi amfani da inhaler ta shaƙa har sau uku ya matsayin azumin ta yake azumin ki yana nan duk wanda ya yi amfani da inhaler saboda ciwon asma bisa kasance mafi ingancin inhaler baya karya azumi idan bukata ta sa aka yi amfani da shi kamar da hayakin mota ko hayakin girki ba zai karya ma azumi ba inda inhaler zai kare azumi da in ana girki ma azumi zai kare musamman ana amfani da itace ko kana tafiya a cikin gari irin tanke din nan ko tifa da bule ka da hayaki kaga da sai ya ci azumin mutum ya kare ko kuma kura da zai taso ko makamancin haka a takaice amfani da inhaler ga mai asma lokacin azumi ya halatta shine zance mafi inganci insha Allah baya kare azumi Allah ta'ala ya baki lafiya da dukkanin marasa lafiya a gida ko asibiti Allah ya ba su lafiya za mu tashi kan aya ta goma sha ɗaya mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرن لكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون ubangiji subhanahu wa ta'ala yace alamtar ilal ladina nafaqu shin baka duba ne zuwa ga waɗanda suka yi munafunci yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitab suna cewa suna gaya wa ƴan uwansu kafirai daga cikin ahlul kitab yahudawa da kirista la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum tabbas idan har an fidda ku an kore ku daga madina ko an kore ku daga garurukanku za mu fita tare da ku bi ma'ana za mu taimaka muku ba za mu yadda ba mu ma sai dai mu barka da in an ce za a kore ku wala nuti'u fikum ahadan abadan har abada ba za mu bi wani ba dangane da lamarin ku ba za mu yi kowa da'a ba suna nufin manzan Allah kenan ba za su yi wa Allah da'a ba ba za su yi manzan Allah da'a ba alaihi salatu wassalam cikin lamarin waɗannan yan uwan nasu wala in qutintum lanansurannakum idan kuma har aka yaƙe ku to za mu taimake ku za mu tsaya sai inda ƙarfinmu ya ƙare allah ce wallahu ya shahadu innahum lakadibun tabbas allah ya sani kuma allah ya shaida cewa su ɗin makaryata ne roman baka suke musu ba gaskiya suke gaya musu ba suka sake cewa layin ukhriju allah ce layin ukhriju idan har aka fidda su la yakhrujuna ma'ahu ba za su fita tare da su ba dan dama ba da gaske suke ba wala in kutilu inda ku za a yaƙe su ɗin layin surunahum ba za su taimake su ba wala in nasaruhum inda ma a ƙaddara za su taimake su ɗin su fito yaƙi tare da su to ana fara yaƙin laiwallun al'adabara za su juya baya su fita a guje su bar filin yaƙin sun malayun sarun sannan ba za a taimake su ba bayan waɗancan sun watse wannan shine sakamakon munafuki zai maka roman baka ya zuga ka ka je ka aikata wani abu daga baya kuma sai ya zame wani na faruwa har yau a cikin rayuwa mutum ya zo ya ta zuga kai ta zuga kai ta sai abu ya zo ya rikice shi sai yana shi ba ruwan shi ya koma gefe yana faruwa cikin mu'amala a cikin yan uwa a cikin abokanai a cikin kawaye duk irin wannan yana faruwa akwai wacce wata rana ta buga min waya take tambayan wa ya halatta a cikin sallah ina addu'a ina tsere wa munafuki sai na ce wani irin munafuki kenan ya halatta tsine wa munafukai ya halatta tsine wa yahudawa haka a cikin jam'i na ce irin wannan hike nufin munafukai masu cutar da musulunci ta ce a munafukin da ya cutar da ni in jita sai na ce bi ma'ana da kin san munafukin kenan namiji ne ko mace ta ce mace ce kuma kawarta ce suna zaune lafiya da mijinta ta zo ta ta zuga ta ta ta zuga ta ta har ta fara yi mijin rashin kunya ƙarshe abubuwa suka zo suka rikice mijin sai ya sake ta bayan ya sake ta kuma ta koma za ta auri mijin yanzu na ce to wa ya halatta tana tsine mata albarka a sallah ya halatta ko bai halatta ba wasu sun ce ya halatta wasu sun ce bai halatta ba ina ga darakta wasu sun ce ya halatta yawwa ware da gaske na ce mace to idan aka buga aibi ke aiko min ni ma zan je daurin auren nan abinda na ce mata kenan na ce tun da ke baki da hankali to saboda haka wannan har yau irin wannan yana faruwa mutum ya zo ya dora ka a keken bera sai abu ya rikice sai ya zame saboda haka kai hankali da duk wanda zai baka shawara da yawa daga cikin masu ba da shawara suna bayarwa ne a ƙarƙashin ƙasa suna da wata manufa shi yasa ba kowa ma za ka gaya wa sirrinka ba balle ka nemi shawara a wuri shi allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin waɗannan ababe ne dai ya zamo izina a gare mu ya zamo muna taka tsantsan kuma har a yau akwai waɗanda za ga da su ake mitin a shirya abubuwa amma suna sai da bayanan wannan mitin ɗin ga waɗanda ake yi saboda su hatta a cikin musulunci akwai waɗanda za a yi mitin da su amma suna gaya wa abokan gaban musulunci ga abin da ake shiryawa wannan munafukan da ke cikin mu sun fi cutar da mu akan ma waɗanda yake ba musulmai ba saboda duk yanda za a cutar da musulunci sai an yi amfani da musulmai to munafukin da ke cikin musulunci ake haɗa kai da shi a cutar da musulmai da musulunci ya fi illa sama da wanda dama shi bai shiga musuluncin ba Allah subhanahu wa ta'ala ya tsere mana imaninmu sai Allah ya ce mi
لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون
Allah ce la'antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah lalle ku la'antum ashaddu rahbatan fi sudurihim lalle ku suka fi jin tsoro a cikin zukatansu min Allah fiye da Allah subhanahu wa ta'ala zaka samu da yawa daga cikin mutane musamman waɗanda suke munafukai da yahudawa sun fi jin tsoron waɗansu mutane fiye da jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce zalika bi annahum qaumun la yafqahun saboda su mutane ne da ba sa fahimtar al'amura Allah shi kamata ji tsoro fiye da kowa Allah ce fala ta khafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin kar ku ji tsoron su ku ji tsoro na an kun kasance mumunai fala takhshawhum wa khshawni wa li utimma ni'mati alaykum wa la'allakum tahtadun a cikin suratul baqara a cikin ma'ida kuma yace fala takhshawhum wa khshawni saboda haka duk waɗannan suna nuna cewa ya zanto zuciyar mutum ta cika da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala fiye da tsoron halittar Allah wanda yake baya kashewa baya rayawa baya cutarwa baya amfanarwa baya sa cuta baya ba da lafiya a lokacin da ka fi jin tsoron Allah fiye da komai to Allah sai amintar da kai daga ainihin wani halitta wanda yake so ya cutar da kai haka Allah ya tsara al'amuran shi amma idan ka fi jin tsoron halitta fiye da Allah Allah sai ya rabu da kai da wannan halittar subhanahu wa ta'ala to Allah ya ce la yuqatilu lakum jami'an su fa yahudawa ba za su yaƙe ku ba gaba ɗaya su fito a yaƙi ku da su ba zai yi ba Allah ce illa fi quran muhassanatin sai fa suna cikin waɗansu garuruka waɗanda suke da kariya aw min wara'i jujur ko kuma daga bayan katangu ko kuma bayan ganuwa har a yau kuma haka abun yake bai hude ba zai taɓa yadda a yakin gaba da gaba da shi ba kisa har yau isra'il shekara 80 tana fada da falasinawa ko ta tsokani wata ƙasa ta tsokani iran ta tsokani wane fada ne da suke na farko suna da bunkers irin gidajen da ake a ƙarƙashin ƙasa wurin ɓuya kisa a lokacin da suke rikici da iran watannin baya za ga yanzu nan suna da wani abu a cikin duk manya-manyan biranen isra'il idan wani abu zai faru to da an kunna wannan abu zai dinga ba da sayin kamar na sarin kamar jiniya to da an ji wannan abun an san karan shi za a dinga guduwa ana shiga karkashin ƙasa ana ɓuya haka bai hudawa suke matsorata ne allah ya ce wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa min alladhina ashraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون sun fi kowa son rayuwar duniya ba matsoracin mutuwa kamar bai hudi to duk wanda yake tsoron mutuwa kuma baya son yaki to shi yasa sai dai su aika mizayil ya kai hari amma ba za su yadda a yaki na gaba da gaba ba shine Allah ke cewa la yuqatilunakum jami'an ba za su yaƙe ku ba gaba ɗaya illa fi ƙuran muhassana sai fa suna cikin waɗansu birane waɗansu garurruka waɗanda suke da tsaro akwai abin da ake ce mishi alƙubbatul hadidiyya da larabci da turanci suna ce mishi iron dome to shi wannan iron dome ɗin da ke isra'il hatta in aka harbo mizayil shi yake buge shi bi ma'ana dan aka harbo abu sai mai da shi to amma idan allah ya tashi shirya al'amarin shi sai a harbo abubuwan da wannan abun kuma ya kasa karewa ke sa iran ta kai musu hari har cikin gida har kusa da airport har kusa da majalisa abubuwa suka yi ta faruwa har amurka tana mamaki shi wannan abin da ke kare mizal kan ina yake ne allah ne makantar da shi subhanahu wata'ala to allah yake cewa ta ba'asuhum bainahum shadidun yaki tsakanin su da juna ma faina da tsanani su ya su ma ba shi ne suke da juna ba suna yakan junansu yanzu abin da ke faruwa tsakanin rasha da ukraine a dukansu ba musulmai ba ne ba yahudawa suna da fasantaci mai yawa a cikin rasha su kuma ukraine shugaban kasan makan shi bai hude ne shi zelensky amma duk da haka suna ta yakan juna suna ta kashe junansu tsawon shekaru har yau faɗan ba a daina ba to ba su humbayin hum shaididun kenan su da kansu ma tsakaninsu da juna akwai gaba mai tsanani akwai yaƙi mai tsanani tsakaninsu da juna ta sabuhum jami'an kuna tsammanin su cewar a haɗe suke wa ƙulubuhun shatta amma kuma zukatansu a rarrabe suke ba a tare suke da juna ba zalika bi annahum qaumun la yaqilun wannan ya faru da sakamakon sun kasance mutane ne da ba sa hankalta bi ma'ana ba su da hankali duk mutumin da ya kafirce wa Allah za ga rayuwar shi gaba ɗaya cikin rashin hankali ne duk wayewar mutum duk ilimin shi na boko in dai har bai fahimci addini ba sai kaga gidadanci a tare da shi yana abu ana masa dariya shi bai san shirme yake yi ba shi na la yaƙilu na kenan ba abin da zai wayar da kai cikakken wayewa kamar addinin musulunci duk wata wayewa za ka ganta wallahi ƙauyenci ne in ka fahimci addini duk waye wanda ba gauraya ta da addini ba duk waye wanda ba gauraya ta da tsoron Allah ba subhanahu wataala to za ka ga akwai wawanci a ciki akwai rashin hankali akwai rashin lissafi sai ga ana abin da ko dabbobi ma ba za su irin wannan abin ba amma duk yana cikin wayewa an gane yanzu kai ne baka gane ba su ne suka gane sai Allah ya ce ni Allah ce ka masalin lazina min qablihim qariban ka masalin lazina min qablihim sun yi kama da waɗanda suka gabace su qariban nan kusa ba da daɗewa ba za kuwa ba la'amrihim sun ɗanɗani azaban saɓon Allah su walahun azabun alim kuma ranar gobe kiyama suna da azaba mai raɗaɗi Allah na ga Yahudawan banu Nadir cewan ka masalin lazina min qablihim sun yi kama da misalin waɗanda suka gabace su wasu malamai suka ce su ne kafaran makka a lokacin da suka zo yakin badar aka ɗanɗana musu azaba aka kashe manya-manyan shugabanninsu daga ciki akwai abu jihalin ke sa Allah ce ƙariban nan ba da jimawa ba don tsakanin yakin badar da abin da faru tsakanin annabi da yahudawan banu nadir duka 'yan watanni ne kawai ke sa Allah ce ƙariban nan kusa abin ya faru za kuwa ba da amrihim sun ɗanɗani azaban laifin da suka yi na sabon Allah na al'amarinsu walahun azabun alim ranar gobe kiyama kuma suna da babban azaba sai Allah ce كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka matsalin shaitani misalin su kamar irin misalin shaidan ne idh qala lil insani kfur a lokacin da ya ce wa ɗan adam ka kafirce wa Allah subhanahu wa ta'ala zan taimake ka zan baka kariya falamma kafara a lokacin da ɗan adam ya kafirce wa Allah ƙala sai shaidan ya ce inni bari umminka ni kan nayi bara'a da kai nayi tawaye inni akhafullaha rabbal alamin lalle ni ka ina jin tsoron Allah ubangijin talikai anan malamai suka ce irin wannan ya faru a lokuta da yawa a lokacin da za a yi yakin badar shaidan ya zo ya samu kafaran makka ƙuraishawa ya ce da su ai inni jarun lakum zan taimake ku yau zan ba ku agaji da kariya ya zuga su ya zuga su kar ku koma ku je a yi yakin nan ku kashe annabi ku kashe sahabbai gaba daya ai ina tare da ku ya zo musu a siffar mutum ya gama zuka su suka yadda Allah ce falon matara a tafi a tani a lokacin da runduna guda biyu suka ga juna ga sahabbai sun tsaya ga kuma ƙurashawa sun tsaya za a yaƙi shaidan ya tabbatar da ya gama haɗa abun ya haɗu na kasa alaƙi bai kawai sai juya a guje tafi suka kira shi a malam ba kai kace za ka taimaka mana ba kana da dabarun yaƙi da za ka ba mu shawarwari ya ce a inni a ramala tarauna ni na ga abin da ba kwa gani ne ya ce wala ga mala'iku nan suna saukowa daga sama ta ɗaya ya ce inni a kafin laha ni da ma ina tsoron allah ku ne ba kwa tsoron allah to shaidan ya kawo su mahalaka kenan sai ya gudu to shi ne allah yake cewa haka yake wa ɗan adam yasa ka kaje ka yi shirka ka je ka saba wa allah sai abu ya rikice ka koma kuma kana da na sani a lokacin shaidan kuma yana tama dariya duk lokacin da ka je kai wani aikin jafa'i ka biyo son zuciyanka to kana aikata abun shaidan kuma sai ta dariya dama shi abin da yake so kenan har ma idan ka ce maka baka tsoron Allah wani yanzu shine mai tsoron Allah subhanahu wata'ala sannan ibn kasir a cikin tafsirin shi da ibn jarir tabari da wasu daga cikin malamai sun kawo ruwaya asar da suka jingina ta zuwa ga alibi da abi talif allah kara masa yadda suka ce shi wannan mutumin da ake labari a wannan ayar wani malami ne daga cikin malamin yahudawa babban rahib idan aka ce rahib mai bauta ga bauta kuma ga ilimi ya yi shekara da shekaru yana ibada ba abin da ke sai bautan allah wata ranar shaidan ya zo ya samu waɗansu yahudawa ainihin yar uwarsu ce ba ta da lafiya kuma yarinya ce matashiya an yi magani an yi magani an kasa ganewa ya ce to ina ganin ku kai ta wajen wancan malami mai bautan wannan rahib ina ganin za ta samu lafiya suka karbi shawara suka je suka same shi da aka zo neman magani wurin shi shaidan ya zo ya kane kane ya shiga tsakanin shi wannan bai ba da maganin da ita wacce aka marar lafiya ainihin saduwa ya zo shiga tsakaninsu sai koma sai ya zuga su ya ce ai kuma gafa abin da ya faru ya ji a cikin mafarki duk yan uwanta maza ya gaya musu sai wannan ya mafarki an ce masa faga abin da ya faru wancan ma sai ya mafarki an ce masa ga abin da ya faru da kaga in gaba ɗaya sun yi mafarki ya zama ijima'i kenan kai ne ka zo za ka ba da labari jiya fa na yi wani mafarki na kaza kaza sai wannan ma ya ce ya yi a sai wannan ma ya ce ya yi sai a ce gaba ɗaya mu mu da muke nan sai muke mafarkin nan kaga mun kai kusan almost mu nawa kaga muna da yawa kusan mutum takwas ina nufin mu da muke nan gaba sai duk mu yi mafarki iri ɗaya ina zuwa na samu darakta na ce jiya fa na yi mafarkin kaza sai ce wallahi shi ma ya yi sai alaran ma ya ce ya yi sai malam usman ya ce ya yi to kaga dole mu ce to mafarkin nan da gaske ne to abin da ya musu kenan duk danginta maza kam sai ya zo musu a mafarki suka je za su ɗauki mataki akan wannan malamin da makamai sai ya sauri ya ji a guje samu shi wannan malamin ya ce tafi wannan yarinya abu kaza da ya faru ga yan uwanta da makamai za su kashe ka amma ni taimako ɗaya zan maka in ka yarda ya ce menene ya ce ka min sujjada kana min sujjada ka bauta mini ni kuma zan koma na mai da su zan ba su haƙuri sujjada ɗaya kawai za ka yi ba ma guda biyu ba kaga duk inda kai sujjada ga wanda ba Allah ba kuma ka kafurta malami ya ga cewa ba shi da wata makawa sai ya bi shawarar wannan shaidan din yana yin sujjada ya sa goshi a ƙasa ya ɗago shaidan kawai sai kama hanya zai tafi ci a baka ce ice a ina ai kuma shi kenan in ni bari umminka ba ni ba kai dama bukata ta kenan ka kafurta kuma ka kafurta ice inni akhafu Allah rabbal alamin ni ina tsoron Allah ai haramun ne sujjada ga wanda ba Allah ba kuma suka zo da makamai suka kashe shi shaidan ya yi tafiye shi to shi ne sai Allah ce fakana aqibata huma sakamakon su duk sai ya kasance annahuma fin nari da shi shaidan din da shi wanda aka halakar din za su tsinci kansu a gidan wuta khalidaini fiha suna masu dawwama a cikinta duk qur'ani wannan wurin ne kada zo da irin wannan lafazin khalidaini fiha a qur'ani sai dai ko khalidina fiha ko khalidan fiha ya zo a wasu wurare amma na ce khalidaini yawon din sai aka mata sukun dalon aka mishi fataha madadin khalidina sai aka ce khalidaini duk qur'ani anan kadai ake da irin wannan khalidaini saboda ainihin mutane biyu ne Allah ya ce wa zalika jazaa'u zalimin wannan kuma shine sakamakon azzalumai duk wanda ya zalunci to ƙarshen lamari shine ko da Allah bai kama shi a nan gidan duniya ba Allah zai kama shi idan ya bar duniya shi sa duk lokacin da mutum yake zalunci ya ga Allah bai kama shi ba kada ya ɗauka ya ci bulus a tun daga kabari zai gane waye shi wani shi abin da da dama daga cikin azzalumai ba sa ganewa musamman azzaluman masu mulki idan yana ta zaluntan bayan Allah yana ga yana ta cin nasara ya ɗauka ya ci bulus kana shiga kabari za ka sha mamaki in Allah ga dama tun daga duniya ma zai wulakanta ka a kama ka a wulakanta ka ana ji ana gani efcc su yi ta wujuji da kai icpc ma su yi nasu kowa ya ta tsine maka albarka kaga ai wulakanci ne wannan abu Allah ce wa zalika jazaa'u zalimin wannan shine sakamakon azzalumai Allah ya kiyaye sai Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون
ubangiji ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah ku tsare dokokin Allah yi nayi bari na bari wal tanzur nafsu ma qaddamat rai ta yi duba ta sa ido me ta gabatar ligadin dan gobe kowane dan adam kowane abun halitta ya yi nazari ya yi duba ya sa ido me ya gabatar wa kanshi ligadin dan gobe ana nufin ba gobe liti- ba gobe talata ba ana nufin goben shiga kabari goben tsayuwa gaban Allah subhanahu wataala shi sa annabi rahama alaihi salatu wassalam ya faɗa cikin hadisi hadisin bara ibn azib Allah ya ƙara masa yadda annabi ya gaya sahabbai da aka je makabarta aka binne wani bawan Allah ya ce ayyuhan nas a wata ruwaya ya ikhwani ya ku yan uwana limis li hadha fa'iddu don irin wannan rana ta shiga kabari kowa ya shirya kowa ya tanadi kowa ya gabatar da aikin alkhairi shi ne allah ya ce waltazin nafsun makar da malligadin kowace rai ta yi duba ta yi tattali ta yi shiri ta yi tanadi don gobe ran da za a binciki mutum a cikin kabari ran da za ka yi wa allah bayani filla-filla daki-daki shi yasa ma ya tabbata a cikin hadisi hasibu an kusa kun qabla an anta hasabu hasibu anfusakum ku yi kanku hisabi qabla an tuhasabu kafin a muku hisabi duk wanda yake wa kansa hisabi to hisabin shi na lahira zai zo da sauki amma duk wanda baya wa kanshi hisabi to ran tashin kiyama hisabin shi ba zai sauki ba ka dinga zama kana auna ayyukanka na alkhairi da na sharri wanne suka fi yawa wani gudunmuwa ka ba wa addini wani dokokin Allah ka tsare kana yau kanka wannan bincike to ranar gobe kiyama insha Allah bincikenka zai zo da sauki idan Allah ya ga dama ma sai ce ba sai an bincika ba kawai ya wuce aljanna saboda yana binciken kanshi a duniya wannan ba sai mun bincike shi ba yasa annabi ce hasibu anfusakum ku yi kanku hisabi qabla an tuhasabu tun kafin a muku hisabi shine ma'anar wal tanzur nafsun ma qaddamat ligadin rai ta yi nazari ta yi tattali ta yi duba mai ta gabatar wa kanta ligadin dan gobe Allah ce wa taqullaha ku ji tsoron Allah ku tsare dokokin Allah yana yi bari na bari inna allaha khabirun bima ta'malun lalle Allah mai bada labari ne dangane da duk abin da kuke aikatawa zai tashi kowa zai bashi labarin abin da ya aikata zai saka wa kowa kuma da gwargwadon abin da ya aikata idan kai aiki mai kyau ka ga mai kyau idan kai aiki mummuna ka ga mummuna Allah ya kiyaye sai Allah ya ce mai ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون Allah ce wala takunu kar ku kasance kallazuna nasullaha kamar waɗanda suka kyale dokokin Allah suka manta da umarnin Allah subhanahu wata'ala fa ansahum anfusahum Allah sai ya mantar da su kawunansu duk mutumin da ya manta da Allah ya manta da dokokin Allah yana bin son zuciyar shi Allah zai mantar da shi kanshi Allah zai mantar da kai aikata abin da ma zai amfane ka sai kai ta walagigi a duniya ka ɓata rayuwanka a banza baka amfani kanka ba baka gina lahiranka ba duk wani gida da zaka gina a duniya zaka mutu ne ka bar shi ke yasa mai baiti yake cewa la dalal mar'i ba'da al-maut yaskunuha illa allati kana qabla al-maut baniha fa in banaha bi khairin taba maskanuhu wa in banaha bi sharrin khaba baniha yace dan adam bashi da wani gida fa da zai zauna in ya mutu sai gidan da ya gina tun kafin ya mutu ne tun anan zaka gina gidanka na aljanna yace idan ka gina gidan alkhairi a lahira ka je ka ga alkhairi in ka gina gidan sharri kuma ka je ka ga gidan sharri Allah kan baya zalunci wala yadhlimu rabbuka ahadan Allah ba zai zalunci kowa ba daidai da kwayan zarra saboda haka Allah ya ce kar ku kasance kamar waɗanda suka manta da dokokin Allah Allah sai ya mantar da su kawunansu shi yasa cikin suratul taha Allah ya ce wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa Allah ya ce duk wanda ya kauda kai gabarin ambatona gabarin zikirina gabarin bauta mini gabarin tauhidina gabarin sunnan annabina alaihi salatu wassalam duk wanda ya rayu a haka to fa inna lahu ma'ishatan dankan tun daga duniya zan sa masa rayuwa ta kunci sai Allah ce wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ama ran tashin kiyama kuma zan tashi zan tada shi makaho baya gani duk wanda Allah ya jarrabe shi da makanta a duniya annabi ya ce idan har ya haƙuri ya nemi lada a wurin Allah to sakamakonsa shine gidan aljanna duk musulmin da ya tsinci kanshi da larura ta makanta ya rasa idon shi Allah zai gaya wa mala'iku ya ce ganin bawana mace ne ko namiji ya rasa masoyin shi guda biyu yana nufin idanun shi guda biyu kenan Allah ce da mala'iku mai bawana ya faɗa a lokacin da ya rasa gani suka ci ya mai da al'amari zuwa gare ka bai kafirce maka ba bai yi fushi da kai ba ya nemi lada a wurinka Allah zai ce to ku shaida za mu gina masa gidan aljanna duk wanda ya rasa idon shi a duniya to sakamakonsa gidan aljanna amma kuma duk wanda bai bi Allah ba ya bar dokokin Allah bayan ya san su ran tashin kiyama shi kuma zai tashi makaho wanda baya gani a duniya yana shiga kabari ya samu lafiya idon shi ya bude daga nan har aljanna wanda kuma anan duniya yana ganin idon shi na aiki amma baya bin dokokin Allah ran tashin kiyama sai tashi makaho baya gani shine sai ya ce wa Allah rabbi lima shakkani a'ma wa qad basira ya Allah yana tashi a makaho bayan a duniya ina gani na mutu da ido na lafiya kalau Allah sai ce kazalika tarka ayatuna fa nasitaha ai a gidan duniya mun baka ayoyin mu ka manta da su ka kyale su ka kika musu kallo kallo irin na imani kallo irin na aiki wa kadhalika al-yawma tunsa haka kama yau zamu kyale ka wuta da kai a makaho kuma sakamakonka gidan wuta Allah ya kiyaye wala azabul akhirati ashaddu abqa azabul lahira shi yafi tsanani kuma shi yafi zama mai wanzuwa mai tabbata wanda baya gushewa Allah ce ulaika humul fasiqun lalle irin waɗannan kan sune fasikai la yasawi ashabun nari wa ashabul janna yan aljanna da yan wuta ba sa zamowa daidai abadan ba za su taɓa zamowa daidai ba Allah ce ashabul jannati humul faizun yan aljanna kan su ne marabauta su ne masu cin nasara su ne masu samun babban rabo shi sa Allah yake faɗa cikin ayoyi daban-daban am hasibal ladzina tajrahu sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa amilus salihati sawa'an mahayahum wa matuhum sa'a ma yahkumun shin waɗanda suka yi aikin barna suke sabon Allah za mu sanya su daidai ne da masu imani masu aiki na gari a ce rayuwarsu da mutuwarsu iri ɗaya ne Allah ce sa'a ma hukumun hukuncin da mutane suke ya munana duk wanda yake yana da imani yana bin Allah ga wannan kuma yana saba wa Allah to rayuwarsu da mutuwarsu ma ba iri ɗaya bace ba yanda suka sha bamban a duniya haka za su sha bamban a lahira ko da anan mai imani na shan wahala mai sabon Allah na jin daɗi to za a tashi opposite ranar gobe kiyama sai zama shi mai imani shi ke cikin farin ciki mai sabon Allah kuma yana cikin masifa da bala'i Allah ce ma yastawil a'ma wal basir walladhina amanu wa amilus salihati walal musi am naj'alu alladhina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ardi am naj'alu al muttaqina kal fujjar afanaj'alu al muslimina kal mujrimin ma lakum kayfa tahkumun ayoyi da dama sun zo da irin waɗannan bayanai masu imani da masu sabo ba daidai suke ba mutanen banza da mutane na gari ba daidai suke ba kamar yadda mai gani da wanda baya gani ba ɗaya suke ba da mai ji da wanda baya ji ba ɗaya suke ba haka za su tashi ranar gobe kiyama wannan yayi gabar wannan yayi yamma Allah ka tada mu daga cikin mutane na gari ranar gobe kiyama na'am
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون Allah ce lau anzalna hazal qur'ana ala jabalin da mun saukar da wannan alqur'ani akan wani dutse Allah ya samu wani babban dutse a duniya a ce akan shi aka saukar da alqur'ani kamar da aka saukar da shi a zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ce la ra'aytahu khashi'an da kaga wannan dutsen ya kankantar da kai shi ya rusuna wa Allah mutasaddi'an kuma za ga ya tsatsage ya kyakkeci yanda za a kyakketa takarda ta yayyage ta tarwatse haka dutse da Allah saukar da ƙur'ani a kan shi haka dutse zai Allah ce min khashatin lahi saboda tsananin tsoron Allah ke sa sauran halittu da mala'iku da duwatsu da dabbobi da tsirrai suna tsoron Allah fiye da yadda ɗan adam baya tsammani saboda yadda dutse yake tsoron Allah komai girman shi inda Allah ya saukar da ƙur'ani a kan dutsen da sai ya tsatsage tarwatsewa zai don tsananin tsoron Allah kamar yadda aka samu magabata na ƙwarai daga cikin bayan Allah na gari suke da tsananin tsoron Allah idan suka tina Allah ko in suka ji ana ambaton Allah subhanahu wa ta'ala an samu wani daga cikin magabata kuma yana cikin malaman hadisi wanda jan sallah yake na asuba ya karanta fa'iza nukara fin naƙur fa zalika yau ma'izin yau mun asir alal kafiri ne ghairu yasir da ya karanta wannan ayan sai faɗi su ma Allah na magana idan muka sa aka busa ƙaho ran tashin kiyama Allah ce fa zalika yawma idhin yawmun asir wannan rana ce mai wahalan gaske rana ce ta bala'i da tashin hankali alal kafiri da ghairu yasir Allah ce babu sauki wannan ranar game da kafirai duk wanda ya kafircewa Allah zai sha mamaki to haka magabata na kware suke tsoron Allah subhanahu wataala hatta annabi da kanshi alaihi salatu wassalam an ba da labari sahabbai da dama da suka bihi sallah suka ce wani lokacin annabi na karatun ƙur'ani za ka ji muryar shi tun daga ƙirjinsa suka ce wani irin sauti ka azizin mirjani yadda ka san ɗora tukunya an zuba ruwa a kai tana ta farfasa donan ƙaran da yake haka za ka ji muryar annabi saboda tsananin tsoron allah subhanahu wa ta'ala allah ce wa kilkal amsalu nadribuha lin nas waɗannan misalai muna buga su ne ga mutane la'allahum yatafakkarun kila ko za su yi tunani ko za su yi tintintini su fahimci girman Allah su ji tsoron Allah subhanahu wata'ala isa alkur'ani mai girma littafi ne da Allah ya saukar Allah ya ba mu shi shine mafificin littafi ya fi kowane littafi daraja ya fi kowane littafi matsayi saboda haka aka ba da shi ga annabin da ya fi kowane annabi daraja manzon da fi kowane manzo imamul mursalina sayyidul anbiya'i wa imamul mursalin shugaban annabawa limamin manzanni mu gode wa Allah da ya zaɓe mu muka zama cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu gode wa Allah da ya bamu alqur'ani mai girma shi yasa ɗaya daga cikin malaman harami Sheikh Sudais hafizahullah wa ra'ahu yake cewa Allahumma lakal hamdu ala ni'matil qur'an Allah muna maka godiya akan ni'iman alqur'ani mai girma ni'iman ƙur'ani ta wuce duk inda mutum yake tsammani shi sa wani yake cewa ƙarar laha ainu ƙariha faƙultu lahu ya ce wai wanda yake karanta alƙur'ani zuciyar shi za ta yi farin ciki shi ne ƙarrat laha ainu ƙariha ko ainu ƙari'iha faƙultu lahu laƙar zafirta bi hablillahi fa tasiri duk mai karanta alƙur'ani to ya samu babban rabo ya ce sai na ce da shi ai faƙad zafirta bi hablillahi ka rabauta da igiyan Allah fa tasimi ka yi riko da wannan igiyan alƙur'ani za ka rike ka ji daɗi duniya da lahira ko damuwa kake da shi karanta alƙur'ani sai ka samu sauƙi idan kana da yato buƙata karanta ƙur'ani ka roƙi Allah da shi iya abin da ka iya ko da daga alantar zuwa nasi ne karanta wannan ya Allah iya abin da na iya kenan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai dora wa rai sai abin da za ta iya to idan abin da ka iya daga alamtara ne zuwa nasi ka karanta ka roki Allah da shi idan daga sabbi ne zuwa nasi karanta ki roki Allah da shi wallahi Allah kuma zai amsa shi Allah ba a roƙon shi ana kokonto ba a gwadawa kana gwadawa ka bata al'amari da ka ce bari in gwada Allah shikenan ko dan adam ne ya san gwada shi za ka yi zai maka abu in ka ce bari in gwada wani to yana samun labari wallahi ba zai maka ba dama ashe gwada ni zai yi to ina ubangijin da ya san abin da ke cikin zuciya kuma to shi yasa zuciyarka Allah zai kalla kana da yaqini da Allah ko baka da shi yace in tatluha qifatan min harri nari laza adfa'ta nari laza min harriha min wirdiha shabimi wayin karanta alqur'ani idan kana karanta shi don tsoron wutan laza to haƙiƙa wutan ma ka kashe ta duk mai karanta alƙur'ani don yana tsoron wutan jahannama to ƙur'ani kamar kashe wannan wutan yake bi ma'ana ba za ka shiga ba kenan sai dai ka ji labarinta kana aljanna kana ɗaki ka kunna tv kana kallon wuta e ko zuwa gwam kallo ba za ka yi ba dama tsakaninka da wuta sai dai ka ganta irin tv sikirin na aljanna ɗin nan ya fi girman masallacin nan kana kallo a nan za ku tattauna ma da 'yan wuta ka ce da su ma salaka kun fi sakar ƙalu lam na ku minal musalli wa lam na ku nut'imul miskin ai ba wai 'yan aljanna wutan za su je ba suna cikin aljanna suke kallo ta tv kuma suna magana da su sai ka hango wani munafikin da ka sani a ga can wani ga can wance da ta hana mu zaman lafiya wallahi duk za a gani kamar nan a yadda ake a duniya ne ana mitin ta zoom kowa na kallon kowa nan sai lokacin corona muka san abu amma duniya ta jima da ci gaba yadda ka san kana wurin kana ganin kowa su ma suna ganin ka haka aljanna kana kallo ka hango ga can tsohon ministan nan ba na san shi ga can gwamnan gari kaza ga can tsohon shugaba ga can wani munafakin talaka angonmu duk sai aka ga kowa Allah sa muna aljanna muna kallo muna shewa Allah mana rahama don rahaman shi to saboda haka Allah ya ce wannan alƙur'anin yana ta buga mana misalai ne ba don komai ba sai don mu zanto la'allahun ya tafakkarun mutane su yi tunani su ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala su tsare dokokin shi yana yi bari na bari sai Allah ya ce ne هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم
Allah ya ce huwallahu shine Allah subhanahu wa ta'ala mai iko akan kowa da komai kai daga jin sunan Allahu kasan ya isa ke sa Allah ce hal ta'lamu lahu samiyya ka taba jin suna irin na Allah tunda ake kafirci a duniya ba wanda ya kira kanshi da Allahu Allah ya tsare wannan suna hatta fir'auna bai taba kiran kanshi da Allahu ba sai da ce ana rabbuku rabbu yake kiran kanshi amma Allahu ba taba yi ba sunan Allahu da Ar-Rahmanu waɗannan sunan guda biyu ba wanda aka taba sawa shi a tarihi duk kafuran da aka yi su fir'auna da su lamarudu da duk tsinannu su hamana da duk wani wanda ya kira kanshi da Allah to bai taba cewa kanshi Allahu ko Ar-Rahmanu ba sai dai ce rabbu qala ana rabbukumul a'la fa akhadahu Allah nakala al-akhirati wal ula inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha to sai ce huwa Allah shi kadai ne mai wannan suna alladhi la ilaha illa huwa wanda ba abin bauta bisa ga cancanta sai shi duk wanda ake bautawa ana bauta masa ne ba bisa ga cancanta ba shi yasa fassarar la ilaha illallah karki ce ba sarki sai Allah wannan ba gaskiya bane ba akwai sarakuna ga sunan da yawa ko ba haka ba kusan kowane gari ma akwai sarki da manya da ƙanana to abinda ake cewa la ilaha illahuwa ba abin bauta bisa ga cancanta sai Allah shi Allah shi abin bauta ne to duk wani wanda ake bautawa ko mala'ika ne ko annabi ne kama annabi isa masu kiran shi da Allah ko ɗan Allah ko masu bautawa gumaka masu bauta dutsuna masu bauta bishiyoyi idan ka je ƙasan a benin republic kotono akwai wani gari ana ce masa wida sunan garin su garin macizai suke bautawa maciji shine Allah su darakta wallahi kuma har yau suna bautan macizansu ana bauta wa maciji kaga mutum ya ajiye maciji a cikin keji ya zo da safe durkusa yana bauta mishi idan ka je indiya akwai masu bautan biri kasan dama biri kuma shaidani ne a ta kawo masa ayaba yana ci in ka kawo sai ya shafa kanka wa ya samu albarka kenan wallahi kaga mutum wayayye profesa a jami'a ya je kasuwa so ayaba ya taho wajen biri ya kawo mishi ya durkusa ya sun koyar da kai biri ya shafa kanshi to daga nan zaka gane gane musulunci rahaman Allah ne duk wanda Allah ya fahimtar da shi musulunci gode wa Allah babu kyauta wallahi sama da Allah fahimtar da kai addini a musulunci ma fahimtar da kai sunna ka fahimci tauhidi to la ilaha illa huwa ba abin bauta bisa ka cancanta sai Allah sai ce alimul ghaibi wa shahadati masanin ɓoye masanin fili shine masanin alghaibu abinda yake ɓoye wa shahada abinda yake sarari da abinda yake a fili shi Allah ya san komai kai ne kake bukatan fitila ko torchlight zaka haska saboda an ɗauke wuta Allah ya san abinda ke cikin haske ya san abinda ke cikin duhu ya san abinda ke nan ya san abinda ke cikin ƙarƙashin ƙasa shi yasa idan ana tonon rami kai ko da noma kake sai ka tono ni kwaro shi a ƙasa yake rayuwar shi shi nan ne duniyar shi kuma yanzu da ka tono shi ka ɓata masa lamari ne wai ka shigo da shi wata duniyar da bai sani ba to a lokacin da yake ƙarƙashin ƙasan nan yana rayuwa Allah ya san da shi yanda ya san da kai da kake fili ya san da akuya da kaji da suke fili da wasu ƙwari to ƙwaron da ke ƙarƙashin ƙasa ma Allah ya san da shi shine alimul gaibi wa shahadati masanin ɓoye da kuma sarari ba abin da ke ɓoyuwa wa Allah shi yasa ɗan adam yana da abin dariya kaga ya ɓuya wai zai saba wa Allah to yanzu aka ke ɓuya yadda ka ɓuya wa mutane amma shi Allah kan ba za ka ɓuya mishi ba sai ce huwar rahamanu shine ar-rahman wanda ke da cikakken rahama da rahaman Allah muke shakan iskan da ke kaɗawa kalli irin sabon Allah da ake a duniya a saba wa Allah a ce masa yana da ɗa a ce yana da mata a ce Allah uku ne a sha giya a yi zina a yi liwaɗi a sai da ƙwayoyi a yi fashi da makami a yi komai Allah bai kifar da duniya ba kuma musamman yadda sabo ya yawa a yanzu malam abin ya wuce tunanin mutane zinace zinace tsakanin al'umma ya zama kamar abin wayewa ga 'yan liwaɗi kuma da suke yawa da 'yan maɗigo wanda baka tsammani sai ka ji an kama shi na wannan abu kuma kowane ɓangare akwai masu sai da ƙwaya sun zama su ne masu kuɗi hamshakan masu kuɗi sun zama untouchable ma ba a kama su saboda manya suna cikin harkar za ka samu wani babban sarki na ciki ko wani babban dan siyasa ko wani babban kaza su ne dilolin kwayoyi na gari kaga waɗannan dole a tsine musu albarka idan za su gyaro allah gyara su amma duk mutumin da yake fasadi to ƙarshen shi kuma ba zai kyau ba mutane suna ɗan buga-bugansu su je kasuwan ƙauye su je kasuwan gari wasu na acaba wasu na kaza wasu na dako suna neman halaliyansu ga wasu tsinannu sun zama manyan masu kuɗi saboda suna aikata jafa'i kaga an iyo ƙodan ƙwayoyi an shigo da shi gari ana halakar da matasa yan siyasa kuma su yi ta siya suna rabawa a sha a ɗauki makami a raka su kamfen da adduna da sanduna su ba wa 'yan kalare su terrorizing unguwanni su damu mutane to ire-iren waɗannan abubuwan dole iyaye su sa ido a kan yayansu gidajen gala da gidajen baɗala da allah taimake mu aka dinga rufe su a nan garin da taimakon gwamnati da suka wannan hizba da jami'an tsaro duka da suka yi aikin darakta na yanzu allah saka musu da alkhairi irin bukukuwan mu ka duba kamar ba bukukuwan musulmai ba idan ana aure kai ka ce ma waɗanda ba san allah ba a sa wadin gawun yadda ka san arniya kuma ta fito cikin manyan mutane ana tafawa duk za a tafa a jahannama insha Allah wallahi tallahi a saka attachment bayan Allah ya tsine wa duk wata ta saka albarka annabi ya ce Allah ya tsine wa mai sawa Allah ya tsine wanda aka sawa duk Allah ya tsine musu albarka kaga ana modest day kaga tsohuwa tana rawa DJ ya sa kiɗa sannan wani abin tashin hankali kauyawa ne allah ya taimaki kano da yanzu an hana da haɗin kan hisba malamin daurawa da gwamnatin kano officially ta ce duk inda ake kauyawa ne yan hisba su ebi yan sanda aji a kama su da yan civil defense yanzu gwamnati ne ta ce a kama balle ka ce hisba ta take haƙin bil'adama to gwamna ne ya ce a kama su duk kano an hana kauyawa ne allah saka musu da alkhairi mu ma Allah sa a hana a nan wurin don wannan baya kawo alkhairi cikin al'umma shi yasa Allah yake fushi da mu Allah tsare mu tsare mana imanin mu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya sa mu gama da wannan duniya lafiya ya Allah ka sa mu kyakkyawan karshe ya ubangiji ka biya mana dukkanin bukatun mu na alkhairi ya ubangiji waɗanda ba su da lafiya a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya Allah ta'ala ka ƙara mana lafiya da zaman lafiya da wadata da imani اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا دائما بلا زوال ويا باقيا بلا فناء ويا مدبرا بلا وزير يسر علينا كل عسير اللهم يسر علينا كل عسير اللهم يسر علينا كل عسير اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ومن البخل والجبن ونعوذ بك من دلاء الدين وغلبة الرجال اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم قضي حوائجنا عاجله وآجله اللهم قضي حوائجنا عاجله وآجله اللهم قضي حوائجنا عاجله وآجله ومن أوصانا بالدعاء اللهم تقبل منا صالح الأعمال ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم اللهم آمين